بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren goma ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a da shekara 1436 daidai da 28 ga watan ne shekarar miladiya ta 2015 wannan shine majalisi na 58 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin hikmatun minat tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatu min tarikh yana tattauna matsala ce wanda ke da alaka da rigingimu na siyasa da sabanin fahimta waɗanda suka faru ga sahabbai da tabi'ai allah ya kara musu rahama da yadda tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekarar da aka kashe sayyidina Husaini dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa kafin mu shiga karatu akwai wani wato istidraki wani kuskure da ya faru a karatun baya mun yi magana akan abna'ul asir malamai waɗanda ake cewa ibnul asir ibnul asir guda uku a ƙarƙashin wajen da nake bayyana sunayensu da bambancin su na ambaci ibn al-asir al-muhaddith da cewa yana da tafi mai suna attajul jami'u lil usul wannan kuskure ne babba a cikin ilimi ya faru gare ni Allah ubangiji ya gafarta mu littafin da ya kamata na ambata a lokacin shine littafin jami'ul usuli na ibn al-asir ba tajul jami'i ba جامع الأصول الخمسة لابن الأثير wanda ake buga shi da tahqiqin Shu'aib al-Arnaud kenan akwai kuma littafi daban at-Tajul Jami'u lil Usul wanda ake buga shi mujalladi biyar na wani mutum mai suna Mansur ibn Ali Nasir wanda wannan ya rasu ne ma a 1951 nan kusa kuma wannan wani dan tsirkaniya ne ba malamin hadisi bane wani dan takibe ne ya je ɗaukin safan hadisai yayi ainihin wato wasa da su shine wannan ɗayar boshi ke karantawa wato duhu ne ke dukan duhu shi wancan malamin ɗan ta kife ne shi ma ɗayar boshin ta kifanci yake a cikin harka to ban san abin da ya faru na samu wannan kuskuren na ambace shi da sunan attajul jami'u lil usuli ba maimakon jami'ul usuli na ibul asir Allah ya gafarta mana wannan shine kuskuren da ya faru dan a baya baya ga haka idan Allah ya kai mu daga wannan karatun insha Allah za mu hutu dama ba ma yin karatu da azumi wannan karatun da muke shi bayan magariba bisa ɗabi'a sa ba ma yin shi idan watan azumi ya kama sai bayan sallah saboda yanayin azumi ba daidai bane a zo ana karatu bayan magariba mutane suna kokarin buɗe baki da sauran abubuwa kuma ba da lokacin da zan iya canza karatun zuwa wani lokaci daban haka sai zama al'adar karatun tunda muka fara shi 'yan shekarun baya don aka ce azumi ya zo to muka yi hutu sannan kun lura azumi ya karo amma da sauran kwanaki inda yanzu mun shiga daren goma akalla muna da darerai guda ashirin da tara kenan ko a guda sha tara ko ashirin kafin nan da azumi amma za mu yi hutun ne saboda gaskiya akwai tafiya da zan yi watakila daga gobe ko jibi kuma ba zan dawo ba sai an ma fara azumi insha Allah da aka gara kawai mu dakatar da karatun mu haɗa kenan za mu samu hutu aƙalla na mako shida ina sa ran insha Allah idan Allah ya raya mu za mu dawo wannan karatu alhamis ta farko bayan sallah azumi cikin alhamis ta farko ta shawwal wanda bisa lissafi za ta kama ne 23 ga watan julai 2015 ita ce ta zama alhamis ta farko in Allah ya so a cikin watan shawwal in Allah ya raya mu da rai da lafiya zuwa wani lokacin rana kawai sai ka sa alam din wayarka ko ka san yadda zaka yi ka tuna kawai ranar za a dawo karatu insha Allah kamar mako shida kenan da baiwan Allah ya raya mu ina fata mun gane wannan baya ga haka idan jama'a za su tuna a karatun da muka yi a baya mun ɗauko littafin alkamil fi tarikh na al'imamu abu hassani ali ibn muhammad ibn abdulkarim al-ma'ruf ibn al-asiri al-jazari littafin alkamil fi tarikh inda za mu karanta wasu ta'alikat da wannan malami mai suna sayyid ibn muhammad as-sannari yayi daga cikin mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da ainihin ashirin da bakwai a wannan da ke hannuna ga shi malam yana magana shi malamin mai littafin yana magana akan bidi'o'i da 'yan shi'a suka kirkiro dangane da ranar ashura sai mai taliki yake cewa laqad ghalat ash-shi'atu fi maqtal sayyidina al-husayn radiyallahu anhu shi'a sun wuce makaɗi da rawa wajen matsalar ta shafi kashe Husaini Allah ya kara masa yadda guluwan mufratan sun wuce makaɗi da rawa abin har ya wuce kwatance fa ja'alu yawm istishhadihi ma'taman wa hazanan wa niyaha suka sanya ran da aka kashe Husaini ya zama ranar bikin tunawa da bakin ciki ranar juyayi ranar iface iface yukarrirunahu fi kulli amin ila yawmina hadha suna maimaita wannan bakin ciki da kuka da damuwa tun daga zamanin da abin ya faru har yanzu da muke magana wa rattabu ala hadal fi'li al ajra wa thawaba suka sanya lada da sakamako da Allah yake bayarwa suka ce wai idan mutum yayi bakin ciki ranar Ashura Allah zai bashi wannan sakamakon wa huwa jalibul lil maghfira suka ce bakin ciki ranar Ashura zai da Allah ya maka gafara war rahma Allah ya rangwanta maka mukaffirun lizunub idan ka yi kuka ranar ashura wai sai Allah ya kafir ya ainihin kankare maka zunubai wal khataya da kurakuranka fi za'alihi a cikin riya wasu a cikin zance irin nasu na rashin hujja sai malam yace wa qad wasafa ibn kathir rahimahullah ma yaf'alu shi'atu min ta'addin li hudud al-kitab was sunnah fa qala ibn kathir a cikin littafin al-bidayah wan nihaya yana ba da labarin ire-iren abubuwan da 'yan shi'a suke tun kamar lokacin da suka rayu kenan su su ibnu kafirin nan fiye da shekara ɗari bakwai yanzu da muke magana yake cewa fakanat dababu duba'a dabadibu ay ibnu yudrabu bi bagdad sai ana buga ganguna ana buga badujala a bagadaza wa nahwiha min al biladi da ire-iren bagadaza daga cikin garuruwa wana inda akwai 'yan shi'a kenan yawma ashura a ranar ashura wai zarrun ramadu sai a zubar da ainihin wato toka wattibin da kuma ainihin a zuzzuba wato abin nan gawayi da sauran abubuwan da suke kwayayyaki fi turkat a kan hanyoyi wal aswaq da kasuwanni wato allakul masuha ala dakaki sai a mamman rigan kukan mutuwa shine al-masuh riga kamar bakaƙen rigunan da ake sakawa na kukan mutuwa na gargajiya na kafirai da na 'yan shi'a din sai a mammanna su a jikin kasuwanni da shaguna na 'yan kasuwa wa yazharun nasu wa yadhhirun nasu huzna wal buka mutane su dinga bayyana bakin cikin su da kuka wa kathirun minhum wasu daga cikin su ma la yashrabu ma'a ranan wuni tsawon wunin ashura ba zai azumi ko ba zai sha ruwa ba liyalta idza mawaƙifa muwafaqata lil Hussein wajen ya ji irin kishirwan da Hussein ya ji ranar da aka kashe shi da annahu qutila a sham saboda an kashe Hussein cikin kishirwa thumma takhruju an-nisa'u hasirat sannan sai mata su fito tumbur an wujuhinna ba fuskar suna cike da bakin ciki yanhunna suna kukan mutuwa wa yanqumna wujuhahunna suna marin fitakunsu wa sudurahunna da kirazansu hafiyatin babu takalma fil aswaki cikin kasuwanni ila gairi zalika min bid'a shani'a sai dai wasu bidiyoyi ire-iren waɗannan abubuwan kyama wal ahwa da san zuciya al fazi'a wanda yake mita da hankali wat tahaiki al muqtari'a wal hataiki al muqtari'a da kuma keta mutuncin addini wanda aka kira kala kala kowa yana gani ana yi wa inna ma yuriduna bi hadha wa ashbahihi ay yushni'u ala dawlati bani umayya da annahu qutila fi dawlati ibnu kathir yace duk wannan abin da ya shi'a suke yi suna yin haka ne wai dan su muzanta daular bani umayya suna cewa bani umayya mutanen banza ne saboda a zamanin bani umayya ne a kashe sayyidina husain sun makara sannan sai ibn kasir yake cewa wa kada akasar rafidata rafidata wa shi'ata yawm ashura an-nawasib min ahli sham an samu yan nawasiba mutanen kasar sham su kuma sai suka mayarwa da yan shi'a rafida suka mai musu da aiki mummuna irin aikinsu fakanu ila ashura ya huna alhububa sai su kuma ranar ashura sai su dinga dafa abinci suna liyafa wa ya fita su yi wanka wa ya taɗayyabuna su ci kwalliya wa yalbasuna afkhara siyarihim su sanya tufa mafi tsada a cikin kayansu wa yattakhiduna zalika al-yawma aidan yasna'una fihi anwa'at at'ima sai su ainihin sanya wannan rana ta zama ranar idi suna dafa abinci iri-iri suna rabawa wa yi nuna surura wal farha suna farin ciki suna nuna jin dadin su yuriduna bi zalika inadar rawasili wa mu'akasatu wai suna nuna ma yan shi'a taurin kansu da kuma yin jayayya da yan shi'a akan bid'a su intaha magana ibn kathirin ta kare daga bidaya wannan haya mujallad na takwas shafi na 202 jama'a muna fatan muna bi sai ya ce wa qala ibn taymiya rahimahullah fasarat ta'ifatun jahiliyatun zalima fasarat ta'ifatan jahiliyatan zalimata sai zama an samu kungiyoyin ta zalunci ce kuma ta maguzanci imma mulhida munafiqa ko dai karkatacciyar kungiya ta munafikai masu cewa suna son ahal baita amma ƙarya suke yi wa imma dalla ghawiya ko kuma batacciya wawaye wanda su kuma suke cewa bari su ƙi baiti suna su bada tudhiru muwalatiha wa muwalati ahli baiti wannan suna nuna ƙaunarsu ga ahli baiti da sayyidina husaini wa tattakhiru yawma ashura yawma ma'atamin wa hujrin wa niyaha suna ɗaukar ranar ashura ya zama ranar bakin ciki da kuka da ihu wa tudhiru fi sha'ar al-jahiliya suna bayyana al'adun maguzawa irin wannan rana min laƙamil khududi kaman dukan fuska wa shakkal juyubi da ya ga wuyan riga wa ta'azzi bi aza'il jahiliya da yi kansu zance irin na maguzanci abinda karara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana allazi amara Allah bihi wa rasuluhu fil ma'siyati fil musibati idza kanat jadidatan innama huwa as-sabru wal ihtisabu wal istirja'u abinda Allah ko ya umarni shi da manzansa game da duk wata musiba idan ta zo sabuwa sabuwa tukunna banda tsohuwa ta riga ta wuce shine hakuri da neman lada a gurin Allah da yin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda kawai Allah ya ce aiki an maka mutuwa ko ka samu wani kare tattalin arziki ko wani bakin ciki ya samu ya tsaya game da kai abinda aka ce kai shine kai hakuri sai Allah ya baka ladan wannan hakurin sannan ka sa ran cewa haƙurin da kake yi kana neman lada ne ba kana yi dan abin ya fi karfin ka bane sannan kuma ka yi addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni min musibati wa akhlif li khairan minha duk wani abu da ya wuce wannan zai fada wa babun kuskure ko rashin haƙuri ko rashin girmama Allah ko ma magudanci ina fata mun gane wannan sun maƙala sannan sai bin jami'a ya ci gaba da cewa وإذا كان الله تعالى قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان الأحد بالمصيبة yayin da zama Allah ya umarni da cewa a yi haƙuri a nemi lada a farkon musiba fa kaifa ma'sulil zaman sai na kuma maganar musiba da ta kai tsawon zamani fa kana ma zayyana hu shaytanu li ahli balali wal ghayy min ittikhadi yawm ashura ma'taman wa ma yasna'unahu fihi min nadabi wan niyahati wa inshadi qasaid al huzni ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق منها ليس فيه إلا تجديد الحزن والغضب وإثارة الشغل والحزن وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام والتوصل بذلك إلى سبب إلى سب السابقين الأولين وكفة الكذب والفتن في الدين duk wannan magana ibn taymiya ce daga cikin fatawa mujallal na tsaye shafi na 194 yace sai ya zama kenan ina maganan musiba wadda sai tsawo wata lokacin ta ya riga ya wuce sai zama kawai wannan wani abu ne shaidan ya zayyana wa mutane na bata da ta'addanci abin da suke aikatawa na ainihin kukan mutuwa da rera waƙoƙi na baƙin ciki da ba da labarai wanda mafi yawansu ƙarya ne gaske da ke cikin labarin kuma ba ta da wani amfani in banda maimaita sabunta baƙin ciki da fushi da kuma jawo gaba tsakankanin musulmai ba da kuma jawo fitina ba babu abin da labaran za su jawo banda wannan wannan sai zama dalilin da ya ja waɗannan ɓatattu zuwa ga zagin magabata na kwarai waɗanda ma sun mutu gaba wannan rikicin da ya musu ƙarya da jawo fitina a cikin addini kawai wannan shine alama abin da ake nema kenan ana neman dalilin da za a kai kan sawa bakar da su umar da su aisha sai a yi musu wannan ainihin wato cin mutunci karkashin kabiyar da sun dade da barin duniya sannan ta faru wa qala ibn rajab shi ko ibn rajab cewa yi Allah ya gafarta mishi yace wa amma mattakhadahu wa amma tikha wa amma tikhabuhu ayyum ashura ma'taman kama tasaluhu rafida li ajli qatl Husayn ibn Ali fihi وهو عمل من عمل من دل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحتسب أنه يحسن صنعا yace abin da 'yan shi'a suke na mai da rana da aka shaushe da rana bakin ciki ce to wannan aiki ne na mutumin da ya riga ya lalata aikin shi a duniya amma yana tunanin kuma da rabuwa lahira duk abin da suke yi bata ne ana suke tunani aikin lada ne aikin alkhairi cewa kana da rabuwa a duniya a lahira sai ce a walam ya amurullahu wala rasuluhu bi ittikhadi ayya masa'ibil anbiya'i wa mautahum ma'tama yace Allah ko manzansa bai yi umarni ba sam da abiki wata musiba da ta faru ga wani annabi ko mutuwar wani annabi ranar bakin ciki fa kaifa bi mandulan idan me za a rike ga wani wanda yake kasa da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana daga kitabul lataiful ma'arif na ibnu rajab al-hanbali a cikin shafi na 60 sai malam ya ci gaba da ainihin wato bayani yake cewa wallazi yanbaghi inda zikri musibatul husayn radiyallahu anhu wa amsalha abin da ya dace da musulmi idan an ambaci musibar kashe husaini da shi da wani ire-irensa kaman kashe umar kaman kashe sayyidina ali kaman kashe sayyidina usman kaman makamantansu shine me za a yi as-sabr haƙuri والرضا بقضاء الله da kuma yadda da hukuncin Allah wa qadrihi da abinda Allah ya zartar wa annahu ta'ala yakhtaru li 'abdihi ma huwa khayr kuma a yadda cewa Allah yana zabarwa bawan sa ne abin da yake alheri gare shi sun mahtisab ajriha inda Allah sannan kuma sai mu tsaran Allah ya bamu ladan wannan hakurin walakin yace amma la yuhsinu abadan ma yaf'aluhu shi'a min idhar al-jaz'i wal huzn tab ba zai taba halatta ba a ce a dinga barin a ce yana da kyau abin da 'yan shi'a suke bayyanawa na yanke kauna daga rahama Allah da bakin ciki allazi yulharu at-tasannu wa takalluf fi akthari wanda ka kalle shi ga bakin ciki na ƙarya ne da gangan ake kirkiro bakin ciki babu bakin ciki a cikin zuciyarsa da karfin tsiya ke shi kamar drama ta yake shirya ko da bakin ciki وقد كان أبوه علي رضي الله عنه خير منه قتل سيدنا علي يا يا حسن حسين درجة وقتل أن كششين ولم يتخذوا موته معتما أي شيء بس ما إذا كش علي بكيبا وقتل عثمان وعمر ومات أبو بكر أن سيدنا عثمان أن كش عمر أبو بكر يا يموت وإن تدبيا رضي الله عنه الله تعالى متشهد بعد وكلهم أفضل منه دي وأنا سنفو حسين درجة أولا الله ومات سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzon Allah shugaban halitta gabaki ɗaya ya mutu walam yaqa fi yawmi mautihi ma huwa hasilun fi maqtal Husayn amma ba a yin wani abun bakin ciki na ranar mutuwar shi idan ana yi kamar da yake na Husayn walaysa ittikhadul ma'atin min dinil muslimina walaysa ittikhadul ma'atin min dinil muslimina aslan saukan wani biki na ranar bakin ciki gabaki ɗayan shi baya cikin addinin musulmai tana wata rana ta bakin ciki baya cikin addinin musulmai gaba ɗaya bal huwa ashbahu bi fi'li ahli jahiliya ya fi kama da mutanen aikin maguzawa yan jahiliya jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ta kwararo maganganu ina so mu karanta wata magana ta ƙarshe da ya faɗa yace wa huna anan azkuru kalaman tsarifan mulimman bil hikmati wal afkarin layyara zan faɗi wani magana anan mai daɗi mai cike da hikima da zurfin tunani sami'tuhu min ahli a'lami shi'ati wa mashayikhihim qabla 30 ama malam yace na ji wannan magana ne a bakin wani shehin yan shi'a wani babban malamin su sanda na ji magana nan zuwa yanzu ya fi shekara 30 malamin yace laqad kana zalika shaykhul waqur fa'il fi sunani waqifan bi juwari wannan natsatsan malamin wanda yake sukan sunna yana tsaye ne kusa da ni wa kana al-yawm huwa al-ashir min muharram kuma ranar goma ga watan muharram ne wa sa'atu thaniya ashara zuhra karfe goma sha biyu na rana wal makanu ina ne wajen da muke tsaye huwa raudatul imam al-husayn fi karbala muna tsaye a bakin fadamar da ake cewa fadamar husaini a karbala inda suke cewa wai akwai kabarinsa wa idza bi mawkibil mutribina sai ga tawaga mawkibi na masu kada ganguna kamar a ce band kenan ko band group allazina yatribuna bisuyufi ala ru'usihim suna buga takubba akan kawunan suna yanka jikinsu wa yashuddunaha hidadan suna yanka jikinsu da karfi da kaifi hidadan suna yin bakin ciki wai suna yin a takaba wa huzurin alal husaini suna bakin cikin kashe husaini dakhalur rauda suka shiga cikin wannan fadama fi adadin ghafira masu ɗimbin yawa mutane wajima'u tasilu ala jibahu jini na kwarara a jikin goshinsu bi shaklin muqra muqazzaz da yanayi mai tashin hankali taksha'urru min ru'yati al-abdan idan ka ganshi kai iga jikinka ta tashi ka ɗauka ka ga mugun haɗari ko jin ciwo yadda za ka ji tashin hankali na ɗabi'ar ɗan adam idan ya ga jini na zuba ko ya ga wani ya shiga cikin larura ta jin ciwo to wannan kuma da kansu ke buga kansu makamai suna fitar da kansu jini kai kuma da kake kallo hankalinka ya tashi sun ma kabal maukibu sannan a bayan wannan maukibi sai kuma ga maukibin akharu ga wata tawaga kuma daban wa fi adadin ghafiyatin aidan su ma da yawan su wa hum yadribuna bis salatin ala zuhurihim su kuma suna buga can sarka a gadon bayan su wa kad admau sun riga sun jika jikinsa da jini irin da ake yanzu a kasashen India Afghanistan nan ba su fara yin haka ba tukuna amma su fara hankali ana tafiya ana buga wa kai sarka mai hada da wuka mai kaifi mutum yana tsaga jikin shi yana ya kushin jikin shi da can wata ke tana da ainihin kalabi tana da tsini tana karkar jikin shi wai yana zubar da jinin jikin shi yadda aka zubar da jinin jikin Hussein wa huna a daidai nan ne ta'ala ni shekul ajuzu wal alimul hur wannan dattijan malami wanda yake kuma malami ne da yake da tunani wanda yake ba wanda aka ba wanda yake cikin bauta ba tunani mai yanci sai ce ma balu haula in nasu yau ne samu waɗannan mutane ne kad anzalu bi anfusihim hadhihi al-masa'ib wal alam suka daura kansu wannan bala'i da wannan jin ciwo qultu sai na ce da shi ka annaka la tasma'u ma yaquluna innahum yaquluna wa husaina ba ka ji abin da suke faɗa ne suna cewa ne wayyo husainin mu ailu huznihim alal husaini suna faɗan wannan magana ne saboda bakin cikin da suke na cewa an kashe sayyidina husaini an zalunce shi an ci mutunci shi sun masa alal shehu min jadidi sai wannan dattijan malami dan shi ya kara tambaya na yace ah alaysa al'ana alaysa al-husayn al'ana fil lahzati hadhihi al-lahza fil janna ay alaysa al'ana fi maq'ad shirkin inda malikin muqtadir yanzu husaini ba yana can ne a wani mazauni na gaskiya ba kusa da in wurin Allah wanda yake mai kaddara qultu bala nace kwarai kuwa Hussein na cikin nima wurin Allah ya zaka sun masala ni maratan ukhra sai kara cewa alaysa al-husainu al'ana fi hadhihi al-lahza fi janna wai yanzu dinnan da muke magana da kike jiwa kansu ciwo dinnan shin Husainu ba yana cikin aljanna bane allati arduha as-sama arduha ka ardi as-samawati wal ard wa idhil mutaqina aljanna nan da ake cewa fadin ta kamar fadin sama da kasa kuma an yi ta don masu tsoron Allah Allah ka sama su kultu sai ni malam mai taliki na ce mashi bala tabbas wa da ta mala sun mata alami sai ƙara cewa da ni alaysa fil jannati wa hurun ayn ka amsalil lu'lu'il maknu yau ba a cikin aljanna ne ake cewa ko wasu mata waɗanda suke ana ce musu huru ai tsarkakakku masu tsantsar mata wanda suke kamar lu'ulu'u wanda aka lullube shi ba qultu bala nace kwarai kuwa wa huna tanaffasa shehu as-sa'da anan sai wannan malami ya ja numfashi yana yi ajiyar zuciya yace kai wa qala bi lahjatin kulluha kulliha huzn yayi magana da harshen da gaba ɗayan shi bakin ciki ne a ciki shi dan shi'a ne ba wannan shi wa yulhimu min jahalati ala abiya wana ainihin wato nuna takaicin shi daga waɗannan wawaye jahilai yace limaza ya falu bi anfusihim hadhihi afa'il dan me suke wannan irin wauta li ajali imamin huwa al'ana fi jannatin wa na'im dan wani limami da yanzu yana cikin aljanna da ni'ima wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna yara waɗanda suke masu tsawon junansu suna kekkewaya kusa da shi bi akwabin da kofunna wa abarika da abubuwan shan ruwa wa ka'asin min ma'i da kuma ka'asi wanda yake dauke da sharab da ake cewa ma'i sharab wanda yake ne ƙara mutum kuzari da lafiya na 'yan aljanna sannan suke ba kansu wahala akan mutumin da kenan inda an kashe Husaini an kashe shi mumini dan aljanna ne ya tafi aljanna Allah ya zaɓi ya koma da shi inda yake ya koma wurin Allah to me abin yin bakin ciki fiye da shekara dubu kula na bakin ciki malamin yan shiya ne yake faɗan wannan akai yan shiya yan uwansu tambaya ce da abin tambaye su kwarai dan me kuke yin bakin ciki ma'ana ba ku so ya tafi kun Allah cikin nima bane me yasa sai kun janta kanku me yasa ku duba ku ji shi da kanshi yake cewa dan me wannan suke ba kansu wahala akan irin wannan abu wannan ya ko wannan magana da dabbin ashi'atu wat tashih yace ka karanta dabbin ashi'atu wat tashih na shi wannan malamin shine mai suna Musa al-Musawi babban malamin ɗan shi'a ne amma ya zauna ya yi maganganu masu tada hankali akan cewa lalle sai an gyara shi'a daga cikin littafin ash-shi'atu wa tafsir da kuma littafin lillahi summa lit-tarikh a faɗi gaskiya dan Allah kuma dan tarihi ya saddara Dr. Musa al-Musawi ya waɗannan maganganu ya da kuma malaman da suka fuskanci bala'in adawa da rashin mutunci a hannun Khomeini kusan Khomeini wannan Khomeini da ya mutu shekara ashirin da baya da suka mutu ya zalunci al'umma ba karamin zalunci ba dama ta farko tukunna ya kawo ta bid'a a cikin addinin shi'a da shi kada ya kawo ta ita ce wilayatul faqih cewa dole shugaba da zai mallaki mutane sai ya zama masanin addini ko da bai san sauran al'amuran shugabanci ba to ya zama masanin addini kuma ya zama yana da ta cewa akan kowane shugaba a ƙasa da haka za ka ake rayuwa a Iran akwai shugaban ƙasa akwai gwamnoni akwai yan majalisa akwai ministoci amma wanda ake ce mishi alƙa'idid dini yana da yancin duka ya sauke su magana shi shi kadai zai ya sauke dukan su gaba daya ya sauke shugaban alƙalai sauke shugaban yan sanda kamar dai shine shugaban shugabanni kawai ka ce kuma ne shi kikiro wannan fikira irin ya laccaci a kanta aka buga ta koma littafin alhukumatul islamiyya daga baya kuma Allah cikin kaddarar shi da Allah ya nufin tona mai asiri a gane ƙarya yake yi ba gaskiya bane wannan abu sai Allah ya kaddara aka yi abin da suke kira da suna juyin juhali a ƙasar Iran ya zama kuma shine shugaban na farko da ya aikata wannan nazariya sai aka samu kurakurai mahaukata a cikinta ya zama mulkin nashi ya fi kama da mulkin da coci suka yi wa kiristoci a tsakiyar karni da ake ce ma wato medieval age irin abin da turawa suka fuskanta na gallazawa a gun malaman coci da irin wulakancin da aka yi ma malaman ilimi hatta kai wa aka kai ga revolution din da ya kai turawa inda take yanzu wanda aka yi kusan shekaru 600 kenan bayan da muke magana amma shekaru 450 zuwa shekaru 500 a kasar faransa da makamantansu to irin mulkin da kawai Khomeini yake nan zalunci har malaman shi'an ya zalunce su ya cutar da mutane ya yi san kai iyakar san kan da ya ga dama iya ne san tarihin abin da zuwa yake ciki ya san wannan magana domin yakin da kawai ake tsakanin iran da iraki ya isa hujja ya isa hujja akan cewa Khomeini san bai iya shugabanci ba domin shekara bakwai aka yi ba su iya cin tsakanin nan da muke zaune ba bakin ciki ba amma kuma ya ƙi yarda a yi sulhu ya ƙi yarda a janye yaki ana ta kashe mutane ana ta asara kaga wannan ya saba wa fikira ta shugabanni masu basira kuma har Khomeini yana da bakin zagin wasu shugabannin musulunci ba su iya ba kamar Haruna Rashid wanda Haruna Rashid kuma yana daga cikin shugaban da har turawa suna labarin shi a tarihinsu ana tarihin duniya dole a yi labarin Haruna Rashid a matsayin ɗaya daga cikin manyan sarakunan da aka yi a duniya wanda ya abin da ya kamata sarki ya yi kuma Haruna Rashid sai da ya zama gabaki ɗaya ya ci duk duniya da yaƙi kowa na jin tsoron musulman zamanin shi ko ya zama ya yaƙi ya kalmar ƙashin gwamnatin shi ko kuma ko bai yaƙi ka baka jin tsoron shi yana ɗan shekara ashirin ko ya fara wannan aikin ya bar duniya ya tara ya tara wa gwamnatin musulunci dukiyar da har yanzu babu ƙasa take da irin wannan foreign reserve da ba ku ji wannan har yanzu babu ƙasa take irin wannan foreign reserve na zinari da ya tara musulmai na haraji da suke an sa a ƙasashen da suka fi da yaƙi zamanin haruna rashid kuma haruna rashid bai ce shi ma malami ba ne ko kuma malaman zamanin shi ba ce bai iya ba da haka kowane abu akwai mazajen ta akwai mazajen fatawa akwai mazajen likitanci akwai mazajen yaƙi akwai mazajen karantarwa akwai na limanci kowane harka akwai abin da Allah ya ba mutane baiwa a cikin shi baka iya cewa kuma wai mai wannan baiwa sai a wurgar da shi a ɗauki wani a saka musulunci bai tsara haka ba da haka Khalid bin Walid a cikin sabai kwamandan yaƙi ba za a gaishe a cikin masu ba da fatawa ba Abu Huraira malami ne ba za a gaishe a cikin kwamandojin yaƙi ba wane kaza ɗan kasuwa ne wane kaza sakataren rubutun wayi ne kowa akwai abin da ya kware akan ana iya samun kuma wanda ya kware akan fiye da ɗaya a takaice wannan nazariyar da ainihin Khomeini ya kawo sai ta lalata gaba ɗaya al'amarin da yake tunanin ya kafa da ka sai zama kawai wasu ra'ayi ne nashi kawai na son zuciya kuma akwai akwai akwai abin da ɗan Iran yana na akan intanet in ka ji zaka iya sauke shi abin da ɗan Iran tsarin mulkin su constitution din zaka iya sauke shi fassara larabci zai ga wannan abin sa na rubuci ba uwa bane da suke nesa akwai tafi da malamai suka yi akan mishi raddi kala kala suna a takaicen takaitawa jama'a sai zama sun mai da addinin su kawai addinin bakin ciki addinin tashin hankali addinin neman fitina to ka dai abin da ɗan uwansa yake faɗa musu to malam Musa al-Musawi doktor da ya zo sai ya suka tunkari wato matsalar Khomeini da su da su da su tsaba tsabai shi ma wani malami ya dan shi'a suka ce sam wani ba shine addinin Ahlul ba suka yi ta mushi raddi aka ta kama su ana kashe aka dinga yanka su akbalantana kuma Ahlus sunna su suka fi kowa fuskantar hadari a lokacin Khomeini yayi wannan zalunci mu malaman ma yan shi'a to daga cikin shi ne akwai wannan Dr. Musa Al-Musa ya kaji abin da yake faɗa cewa wani irin rashin hankali ne mutumin da ke cikin ni'ima ba azaba ya shiga karu kana bakin cikin wajen kashe shi kamata ya kai murna ya koma cikin halin ni'ima ta Allah bayan initial bakin ciki da zaka yi illa ka halarci matsalar to abu na gaba da zaka yi shine sai kai ainihin wato yi mishi fatan alheri cewa Allah ubangiji ya sa ya huta Allah ya karbi ainihin wato a ya karbi shahadarsa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya sa wannan ya zama mashi alheri da shi da sauran mutane wannan daga cikin littafin alkamil fitare na al-imam ibn al-akhir kenan ina fata da ma mun gane wannan to da wannan ne zan ce mun gama kenan da magana akan kissa ta kashe Hussein Allah ubangiji cikin ikonsa muna ganin mun mata iya abin da zamu mata na faɗan labarin da tahlilat ɗin abubuwan da suka faru kuna dai gani mun yi karatu ya ko ina jin ya fi guda shida ko ana ta dandana a kanta yanzu ya rage sai mu je gaba akan ɗayan ɓangaren matsalar shine da ya ce almabhatul khamisu mawqif ahlus sunnati wal jama'a min yazid ibn muawiya matsayin ahlus sunna wal jama'a game da yazid dan muawiya mala yace mawqifu yazid min qatl husayn ya so a gane matsayin da ahlus sunna suka dauka game da yazid sai a yi bayani akan menene shi kuma yazidi mawkifinsa game da kashe Hussein malam yace lam yakul li yazida yadun fi qatl Hussein yazidi bai da hannu kai tsaye cikin kashe Hussein walaysa hadha difa'an an yazid wannan ba kare shi bane walakinahu difa'un an al-haq sai dai kare gaskiya ne وقد bayyana ذلك فيما مضى من قتل حسين sun bayyana haka game da abin da ya wuce na bayani akan kashe Husaini أرسل يزيد بن عبيد الله بن زياد ليحول بين الحسين والوصول إلى الكوفة يزيد يا أيكو دا عبيد الله بن زياد ne dan ya hana يزيد كوا قصا دن يا هنا حسين كوا كوفة والوص... آه ولم يأمره بقتله bai ba shi izini cewa ya kashe shi ba bal Husayn nafsuhu kana hasana dhann bi Yazid hina qala shi kanshi Husaini yana yi wa Yazid da tan alheri inda yake cewa da'uni azhabu ila yazid fa ada'u yadi fi yadi ku bar ni na koma wurin yazidu na je na sa hannu akan hannun shi qala shaykh al-islam ibn taymiya ibn taymiya yake cewa inna yazid ibn muawiya lam ya'mur bi qatl al-husayn bi ittifaqi ahad al-nafar gaba daya malamai masu tarihi sun yi ittifaqi akan cewa yazidu bai ba da izini a kashe Husaini ba walakin kataba ila ibn Ziyad an yamna'ahu min wilayat al-Iraq sai dai ya aika wa ibn Ziyad sako ne cewa ya hana Husaini mallake Iraki walamma balaga Yazid qatl al-Husaini Yazid qatl al-Husaini yayin da labari iske Yazid cewa an kashe Husaini azhara tawajju'a ala zalika ya bayyana bakin cikin shi akan haka wa zahara al-buka'u fi dari kuma a gidan shi aka yi ta kuka walam yasub lahum hariman kuma bai ci mutuncin wata alfarmarsu ba bal akrama ahla baitihi ya mutunta mutanen gidan Husaini wa ajazahum hatta raddahum ila biladi kuma ya ba su ainihin mutunci da girmamawa har ya maishe su kasashen su amma riwayatul latifiya annahu uhina nisa'u ahlul bait a ahlul bait rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labarin ko da ake bayarwa cewa an wulakanta matan dangin manzon Allah tsari salama wa annahunna ukhidna ila shami musabbiya cewa an kama su a matsayin bayi zuwa kasashen sham wa wa uhinna hunaka kuma an wulakanta su a can hadha kulluhu kalamun batil wannan duk magana banza ce bal kana banu umayya yu'azzimuna bani hashim banu umayya sun kasance suna girmama banu hashim لذلك دم هكني لما تزوج الحجاج بن يوسف فاطمة بنت عبد الله بن جعفر عند حجاج أو فاطمة إرجدم عبد الله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمر عبد الملك بن مروان بيرد ونن أوربا وأمر الحجاج أن يعتزلها ويطلقها يترسى سام حجاج شوى يربد إيتي سكيتا فهم كانوا يعظمون بني هاشم suna girma bani hashim bal lam yusabba hashimiyatun qattu ba a taba kama wata ba hashimiya a ce an mai da ita baiwa ba hajjaj ya je ya auri wata babban mata jika annabi ita ce fatima yar abdullahi yar ja'far ja'far din jika ne na annabi sallallahu alaihi wasallam jikarsa sai a sarki na sai sarki abin kamirwa ne ya ce mashi bai yadda ba kuma ya sa shi dole ya sake ta ce ba ka da kafa a danta ta fi karfin ka sake ta ta gwada daga cikin girmamawa a ba don haka ba ce mashi kawai kai ba kufi in ta bane falhashimiyatu kunna azizatin mukarramatu ai su hashimawa watin mata hashimawa ma abin girmamawa ne abin darajawa ne wannan uwa ne ya tambaya cewa ba ya ce a sake ta bane saboda tana bangare abokan faɗan su ba haka bane saboda shi kanshi abu mara dan barwa din yayi kokarin ya auri wata yar gidan Hussein ita ce ainihin wato a Nafisatu bintul Hussein yayi kokarin ya aure ta tana mishi ba za ta aure shi ba abinda kawai yake gani bahashim ya ce to sai bahashi ne ko ba ƙureshi kai hajjaji ba ba ƙureshi bane ba ka tsaka wani ta ba abin da yake gani ke a fahimta yawa fal kalamu mukarramatun fi kulli zalika az-zaman sun kasance ababen girmawa a kowane za girmawa wannan zamani fal kalamu wa ma zikira anna ra'atul husayn ursila ila yazid fa hadha aidan lam yasbut hakanan zancen da ake ba da labari cewa an aika wa da yazidi kan husaini wannan ma bai tabbata ba bal inna ra'asa al-husaini baqiya inda ubaidillahi fil kufa kan husaini ya tabbata ne a gun ubaidillahi a kasar kufa wa dufina al-husaini wa la yu'lamu qabruhu kuma an rufe husaini ba wanda ya san kabarinsa walakin al-mashhura abin da yafi yaya ta gari shine annahu dufina fi karbala an rufe shi ne a nan inda aka yi yakin haisu kutila inda aka kashe shi al-mawqif al-wasat fi yazida to ga matsayin da ya kamata a ɗauka madaidaici game da yazid qala shaykh al-islam ibn taymiya an-nas fi yazida farafani wa wasatu mutane game da yazidu reshe biyu ne akwai masu tsanani wajen kiyayya da masu tsanani wajen kauna sai ce wa wasatun da kuma madaidaita a taifatul ula bangare na farko ta ta'assabu lahu suna ainihin yin kabilanci gare shi wa tuhibbu suna kaunar shi sun yarda da shi na nasi ne bal tadda'i fihi nubuwati wal isma kai suna cewa ma shi ma'asumi ne shi kama annabi ne kaga wannan batatu ne sune nasi ba wa taibatu thaniya ta ta'assabu alayhi bangare na biyu kuma suna jin haushin shi suna kyamar shi wa tubghiduhu suna jin haushin shi bal tukaffiruhu suna cewa ma kafiri ne wa tara annahu kana munafikan suna cewa munafiki ne yudhirul islama yana bayyana musulunci wa yubtilun nifaqa yana koya munafunci wa yakrahu rasul sallallahu alaihi wasallam baya kaunar manzo Allah kaga su ma waɗannan batatu ne irin waɗannan wa yansabu ilayhi lamma qutila al-husayn aw awqa fi al-hirra ma awqa min ash-shayb suna danganta cewa ya faɗi wannan waka mai zuwa bayan kashe Husaini ko kuma bayan abin da aka yi mutanen Madina a Harra yace laita ashiyahi bi badarin shahidu jaza al khadrad min waqil asal qad qatalna al qarna min sadatihim wa addalnahu bi badarin fa'atad fa'atad wai suka ce wai ga abin da yake cewa laita ashiyahi ina ma da kakanni na da tawana na ƙurin shawa kafirai da aka shi a badar bi badarin shahidu sun ga jaza al khadrad gaza wadda khadrad suka yi larabawan madina ansar min waƙa'il asali lokacin da kiro kaifi ke sauka a kansu ina ma da a ce kafarai su abu jahal sun ga abin da muka musu na ramawa akan khazaraj kad qatalnal qarna min sadatihim mun kashe ɗaruruwa daga cikin manyansu wa addannahu mun ɗau fansa bi badari akan abin da aka kakannin mu kafarai a badar fa ta dala da haka yanzu ba bashi tsakankanin wai suka ce wai ya faɗi wannan waka wannan waka ƙarya ce sharri ne wannan hukala kuma wai ya ce lamma bada tilkar humuru wa ashrafa tilkar ru'usu ala ruban jiran jirun na akal ghurabu fa qultu nuf fa wala tanah falaqad qadaytu min an-nabiyyi diyuni wai lokacin da waɗannan tarin kaya suka bayyana na gawawwaki wa ashrafat tilkar ru'usu ala ruban jirun aka ga waɗannan kawuna ga sunan an yayyanke kawunan mutane an zubar da su akan wani tudu da kowa ke gani na akal gurabu sai wai hankaka ta fashe da kuka na bakin ciki fa qultu ruh na ce musu ku ci gaba da kuka aula tunur ko ku kuka mutuwa ko kada ku yi duk ɗaya ne fa laqad qadaytu min an-nabiyyi dunuyuni na biya bashin abin da annabi ya ma iyayena jama ake musulmi ya faɗi wannan wannan magana ita ma ƙarya ce sun maƙala sai mun tafiya yake cewa kilal ƙaune ni batilun dukkan wannan maganu guda biyu masu kin yazidi irin wannan kiyayya da masu ƙaunar shi irin wannan kiyayya ce dukkan su akan barna suke fa innar rajula mislu malikum min mulukil muslimina wa khalifatun min al-khulafa'il muluki la haza wala haza yace mutumin da ake magana yazidu sarki ne daga cikin sarakunan musulunci halifa ne daga cikin halifofi sarakuna baya cikin waɗannan baya cikin waɗancan mana bai cikin waɗanda suke halifofi ne shiryayyu rashirai irin su umar da sa'u bakar da makamantansu bai cikin kuma tsantsa azzalimai sarakuna maguzawa sarakunan musulunci gaba ɗayan su haka suke suna da alheransu gwargwadon alheri ko ba ka rasa su da kurakurai irin na dan adam ko kuma abin da ake cewa fawa corrupt almulku yufsid sarauta takan sa mutum sai ya canza gaba daya kusan dukkanin sarakunan musulunci waɗanda ake yabo waɗannan da muke ambatar su tun daga kan shi kan shi muawiya sarakunan da suka biyo baya manya-manya irin su ainihin al-ma'mun al-hadi irin wancan da ambata da haruna rashid irin su abu ja'far al-mansur irin su muhammad ibn abi amir abu mansur irin su abdurrahman al-dakhil irin su ainihin abdul malik dan marwan irin hisham dan abdul malik ka gangaro kan zuwa su aibak al-bandat dari irin su gasunan sarakuna sarakuna ne da na musulunci wanda suke da tarihi na alheri da suka musulunci wanda su ne suka yada musulunci ya kai duk inda ake tunani din nan shi amma kuma kowane ɗaya yawansu yana da abubuwa da ya yi waɗanda na Allah wadai tun daga kisa da kama karya da karya 'yan adawa da makamantansu duk sun faru gare su jama'a saboda ne 'yan adam ne su inda ma abu tarihin sai a kalli alhera sai a ce Allah ya gafarta musu kurakuransu ko hajjaji da akwai cikin shi kuka akan kisa wanda aka ce ya kashe sama da mutum dubu talatin ta hanyar a kashe mutum a kama shi a kashe banda wanda ya kashe a yaƙi haka ya da alherai ya yi jihadi ya ƙara faɗa gwamnatin musulunci ya ainihin karya arna ya yi wannan babu wani sarki musulunci za ka ɗaga wanda bai da wani alheri kuma ana fatan fahimci wannan kuma sarki kowane iri ne da a rayu rana ɗaya babu shugabanci gara a rayu shekara sittin da wanda ke shugaba a zari haka ibn tabiya yake faɗa cikin shafin shari'a su da ka duka waɗannan sarakuna haka suna da alheransu suna kuma da abin da ba a rasa ba na akasin alheri ana musu hukunci da abin da ya galabe shi ɗaya na da gaske ne hajjaj shi ne mutumin da ya sa aka yi aiki yi ma ƙur'ani ɗige-ɗigen da aka yi wa bakaki da alamomin gane madoji yanzu da ma wancan da muka ambata sarkin musulmi haruna rashid ka je karanta altaban tarihin ma turawa ba na musulunci ba sun san haruna rashid mulkin haruna rashid sai da ya kai cikin ƙasar faransa ta yanzu mulkin sarautar musulunci sai da mulki shi kai cikin ƙasar china ta yanzu inda ake ce ma tibet inda musulmai suke haruna rashid sai kai musulunci hannu sai da haruna rashid mulki sai kai har garin kalkuta a ƙasar india ta yanzu haka kabul babban birnin ƙasar afghanistan haka har libya nan ƙasa afirka sai da mulkin shekaru wata na an ce yana kwance ma ya ga hadari na wucewa ba a yi ruwa a bagadaza ba sai ce hadarin nan ko ka zubar da ruwa a nan ko ka tafi dinda za ka je ka zubar da ruwa duk inda ka zubar da ruwan sai an kawo mana harajin ruwan da ka zubar na amfanin gonan yana faɗa ka cikin raha amma haruna rashid ya yi kisa akwai ɗan uwan shi wanda suka sha nono ɗaya su ya hayal barmaki kashe su yayi wanda kuma ministocin shi saboda kawai zargin cewa suna da karfin mulki sai raba karfin mulki shi shi kuma bai da wani ya zama yana da mulki kamar nashi ba me mulki da yake gansa da shi mawaka na zuwa su musu waka suna yin kyauta ma mawaka ana jin maganar su suna da karama idan mutane idan sun fito ana bin su da convoy kuma uwar wannan yahayar barmaki ita ta bashi nono ya sha ta yayi shi shi haruna rashid amma ya kashe su daga isha ya kashe su ya rataye gawawakinsa a bakin gari haka aka ta kallon gawawakin irin wannan kisan ya yi irin waɗannan kisan ba ɗaya ba biyu ba ya kashe ƴan uwan shi na jini haka abdurrahman dafe shi ya yaɗa musulunci a ƙasar andalus ya da'a gwamnatin musulunci ta zama ta zauna daram daƙam amma haɗin shi na cikin shi ya kashe ya kashe wanshi ya kashe ƙanin shi ya kashe tsere zama ba